الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا كراتون النحو دقا للتافن الرائية كو اليوسفية كو أيا طالب الإعرابي a wannan rana ta laraba goma ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam wannan darasi shine darasi na takwas za mu tashi babul idafati babi mai magana akan idafa wa mahma adafta isman ila ismin khafattahu kaza qala ahlun nahwi fil kutub az-zuhuri ka qawlika hadha abdu zaidin fabi'lahu wa yu'tika dinaran ila akhir ash-shahri to mala yace babul idafati wannan babe zai bayani akan abin da ake kira da al'idafa al'idafa ya ce wa mahama duk lokacin da adaftasman kan raɓa wani suna ilasmin zuwa ga wani suna kina ana idafa ne na suna ga suna ba a idafan suna zuwa ga fi'ili ko suna zuwa ga harafi ko fi'ili zuwa ga fi'ili ko fi'ili zuwa ga harafi ko harafi zuwa ga fi'ili ko harafi zuwa ga harafi ko fi'ili zuwa ga fi'ili duk wannan ba idafa ana idafa ne tsakanin suna da suna shi yasa ya ce maka adaftasman ilasmin duk lokacin da ka raba wani suna zuwa ga wani suna sai ce khafabtahu to shi na biyun sai kai mai jarra sai ka yi mai alhabdu kaza ƙala ahalun nahawi kuma wannan magana haka malaman nahawu suka faɗa fil kutubi a cikin littattafai az-zuhuri masu haske jam'u azhar azhar mai haske to az-zuhur masu haske ina misali ka ƙaulika kamar zancenka haza abdu zaidin wannan bawa ne na zaidu to mahallin shahid ka yi idafan abdu zuwa ga zaidin haza ismul ismul isharati ne mubtada ne eh ismul isharati mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada abdu shine mudafun kuma shine khabarun marfu'un وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وهو مضاف ومعل الشاهد زيد مضاف إليه مجرور كو مخفوض وعلامة جره كو خفضه الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر to kaga ce wanda yayi khafabtahu to kaga anan an samu wannan ga shi zaidu to duk lokacin da zaka yi idafa suna zuwa ga suna to wajibi ne shi na biyun al-mudaf ilayhi kenan kai basa jarra fa bi'lahu ka saida ma zaidu abin sai suwa wa yi ka shi kuma ya baka dinaran dinari ila akhir shahari wato zuwa ƙarshen wata to duk wannan dai tatmimul baiti ne misali shine kawai haza abdu zaidin amma fa bi'lahu wa yu'tika dinaran ila akhir shahari to duk wannan cikan baiti ne kawai baya daga cikin misalan da ya kawo na al'idafa. To sai babu al'atufi, wannan babe zai karantar da mu abin da ake kira da al'atufu. wan na'ati da kuma na'ati wat taukidi da taukidi wal badali da badali wa mahma atafta isman ala ismin araftahu fa i'rabuhu bir raf'i wan nasbi wal jarri ka qawlika akrim khalidan wa muhammada wa ahsin ila zaidin wa amrin madad dahri وقد جاءني زيد وعمر وجعفر ركوبا على خيل محجلة الجر كذا النعت والتوكيد والبدل أجره في الإعراب مجرى الأطف فاصحب ذوي الحجر yace babul atifi wannan babe zai bayani kan abin da ake kira da al'atufu al'atufu shine wato mayar da abu ko kuma mayar da wani abu zuwa ga wani abu na'at shi kuma sifanta wani abu da wata sifa attaukiri shine ƙarfafa zance da wani lafazi albadal shi kuma kawo lafazi ana nufin dai irin wanda ya gabata ko kuma abu ɗaya ne da wanda ya gabata. To sai fara da al'ataf, wa mahama duk lokacin da ataf tasman ka yi adafin wani suna, alasmin akan wani suna, araftahu to shi ma'atuf ɗin sai ka sa mai ma'arifa. Asalin jumla arraftahu bi tashdidin ra'. amma haka kuma baitin zai kari ma'aunin zai kari da shi yasa saboda larura sai aka cire wannan shadda ɗin aka ce araftahu amma arraftahu ne sai ka yi masa ta'arifi a ije allahu alifan walaman ka sanya masa alif da lam idan ya zan shi wannan idan ya shi al'adafu kenan yawa al'adafu ɗin ka sanya musu alif da lam amma da sharaɗi idan al-ma'atufu shi ma yana da alif da lam ko kuma ma'arifa ce amma idan al-ma'atufu na kira ne to kaga bai kamata kuma shi adafi ya zamo wato ma'arifa ba kamata ya zamo na kira saboda ya dace da siyaki yawwa amma in ka ambaci suna ma'arifa ko alami misali sai ka yi adafi da wani suna to sunan da za ka kawo to shi ma kamar yadda shi wato ma'arifa karka kawo shi na kira kamar yadda dai zai ba da misali fa'irabuhu kuma ya masa li'irabi bin raf'i yana tabbata ne da ya masa raf'a shi al'adaf ɗin wan nasbi ko yi masa nasba wal jarri ko yi masa jarra wato in sunan ya zo idan adafin ya zamo alamar fu'in to sai a yi masa rafa in ya zamo wato adafin alamar subin sai a yi masa nasaba in shi adafin ya zamo alamar jihurin shi ma sai a yi masa jarra ka ƙaulika kamar zancenka akarim khalida wa muhammada ka girmama khalidu wa muhammada hakanan da muhammadu shi ma ka yi ka girmama shi to kaga khalidan anan shine al-ma'tuf kaga wa huwa mansubun li'annahu maf'ulu bihi wa muhammadan shi kuma shine adafi a kansa shine al'ataf to akrim sai ka ce fa'ilu amrin mabniyun ala sukuni wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta ka gani fa'ilu amrin mabniyun ala sukuni وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت أكرم أنت shine takadirin zance khalida maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sahihu al-akhiri wa wa al-'atfi muhammadan ma'tufun mansubun ma'tufun mansubun wa alamatu nasbihi الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر to ka gani sai ka ce wa ma'atufu alaikum assalam ya kokari wa ma'atufu mansubin mansubun abinda aka yi adafi ga mansubi to shi ma mansubi ne to haka ce waka kuma wa ahsin ila zaidin wa amrin madaddari ka kyautata zuwa ga zaidu da amru tsawon zamani to shi ma ahsin fi'lu amrin ne mabniyun ala sukun wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta ila harfu jarrin mabniyun ala sukuni زيد اسم مجرور بلا وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر هذا هو معطوف وواو العطف مبني على الفتح عمر عمر اسم اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر ko sai ka ce wa atufu majrurin majrurun wa atufu majrurin majrurun saboda haka zaid shine ma'tuf ko ma'tufun alaihi kenan عام شيني عطف اها شيني عطف امم ko kuma ka ce al-ma'atufu bihi al-ma'atufu bihi madad dahari madad dahari tsawon zamani madad dahari fa hmm? mada zarfu zamanin مبني على السكون أها ها هو مضاف في محل ماذا ها في محل نصب كو أها سيمي الدهر مضاف إليه مجرور وعلامته alkasaratu zahiratu ala akhiri to kaga can muhammadan ya zama mansubi saboda almatufa alaihi mansubi ne shine khalid nan kuma amrin ya zama majruri saboda almatufa alaihi shine zaid majrur to dama ya ce fa i'rabuhu bin raf'i wan nasbi والجر وقد جاءني زيد وعمر وجعفر وقد حقيقة جاءني زيد زيد يا زومين وعمر دا عمر وجعفر دا جعفر ko to kaga wa qad ja'ani zaidun zaidun shine al-ma'tuf alayhi عمر شيني العطف والمعطوف به هكذا وجعفر شي ما ريدو أدفني تجاع قتل حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب جاء سيكتش فعل ماض مبني على الفتح وعلى الفتحة الظاهرة على آخره ها سيمي والنون نون الوقاية لا محل لها من الإعراب وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل نصب و مفعول به مقدم زيد فاعل مرفوع مؤخر وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر و سكة واو العطف مبني على الفتح أمر أها أه؟
اسم مرفوع اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وعطف مرفوع سكت مرفوع م?
نعم
ko kuma wa ma'atufu marfu'in marfu duk ɗaya ne wa ja'farun saboda wazani mm? wa ja'farun wa wawul atafi ko niyun alal fathi ja'farun
اسم مرفوع ismun marfu'un wa alamatu رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو صحيح الآخر وعطف مرفوع شيما مرفوع to da haka adabi baya da iyaka kana iya yin goma in ka ga dama Hmm? rukuban ala khailin muhajjalatin suna saman dawaki muhajjalatin masu haske ga ƙawahu algurri da kuma fuska suna masu haske su dawakin Aha, rukuban Mm, la halun halun mansubun wa alamatu ai hala kaunihim rukuban halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih مهم. لأنه مفرد مصدري وهو صحيح الآخر على حرف جر مبني على السكون خيل اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه لا اسم الجمع لأنه اسم الجمع وهو مهم. مم. وهو منعوت محجلا نعت مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد أها والنعت مجرور
ونعت مجرور مجرور وهو مضاف الجر مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه مفرد كو نعم ها مفردين
مفرد لا لأنه جمع التكسير مم، لأنه جمع التكسير mai mufradinsa a garru a garru to in za ka yi jami sai ka ce algurru algurru masu hasken fuska to a garru mufradi li'annahu jam'u taksir كذا النعت والتوكيد والبدل أجره أي أجره كقدانا دوانا قائدة da aka faɗa akan al'adaf akan mi akan anna'at da at-tawkid da mi da albada duk abin da kaga an faɗa a can na ƙa'idar li'irabi to ɗaya yake da anna'at da at-tawkid da albadal babu bambanci babu bambanci na at misali zaka iya cewa ja'a zaidun karimun ra'aitu zaidan kariman marartu bi zaidin karimin Eh, to zaid shine man'ut eh karim shine na'ati ko aka taukidi ja al'amiru nafsuhu ra'aitul amira nafsahu sallamtu ala al'amiri nafsihi eh? yawwa nafsu a nan duka ya zo a mahallin taukidi haka albadal ja'a umaru abu hafsin umar ya zo waye umar a baba hafsa ko hafs Hmm? baban jarunta to shi ake nufi da badali ko ja a zaidun zaidu ya zo abu amrin a waye zaidu abu amru to shi ake nufi da badali ka ambaci lafazi kuma kana nufin wanda dai ya gabata shi ɗin dai kake nufi duk abu ɗaya ne to shi ake kira da albadal to duka an sha bayani a kansu da kuma kashe-kashensu na'at yana da kashe-kashe haka shi ma taukidi haka shi ma albadal to mai son ƙarin bayani yana iya komawa sauran karatuttuka da aka yi na nazmul ajin rumiya da kuma tufatul wardiya duka an yi cikakken bayani akan kowanne daga cikinsu to shine ajrihi fil i'rabi ka gudanar da shi amma fa a cikin li'irabi majaral atfi magangara magudanar adafi wadda an ka baka misali da ita a inda ya zo mansubi a inda ya zo majruri a inda ya zo marfu'i to haka su ma to shi yasa ake kiransu da at-tawabi'u jam'u tabi'in لأنه يتبع المتبوعه لأنه يتبع المتبوعه يتبع متبوعه لأنه يتبع متبوعه saboda yana biyar abin biyarsa shi dan rakiya ne kawai hukuncin sa hukuncin wanda ya gabace shi to shine sai ce fashab amma fa wasiya ta gare ka ya kai ɗalibi fashab ka lizimci zama da zawil hijiri ma'abuta ilimi in kana son ka gane karatu kuma ka gane abin da ake so to ka tabbatar da kullum kana tare da malamai ko kana karatu in baka lizimta zama da malamai to karatunka yana da nakasu sau da amfanin zama da malami a ɗayan biyu ne ko dai a ƙarar da kai abin da baka sani ba abu ne kwata-kwata baka san shi ba baka taba majinsa ba ko kuma ka yi kuskure a gyara ma to amma in ya zan wanda kake zama da su ba malamai ba ne ba balma kai wai kallon malami ake ma eh to in ka yi kuskure ya za a yi wa zai gyara ma to tunda su ne ma kallon malami yaushe za ka ji sabon abin da kai za ka karu da shi to shi yasa in kana karanta tarihin magabata za ka gaba sa wurgi da wani ko ba lokutan karatu wato za ka ga su koshi suna musahaba suna zama tare da malamai saboda su ji menene malamai za su faɗa saboda ba komi ne malami zai zo ya zauna ya gaya ma lokacin karatu ba akwai wani abin cikin fira zai gaya maka shi wani abin kuma a'a kana tare da shi wani ya yi tambaya ba ma kai kai tambayar ba sai ya yi bayanin da ya walwale ma wata matsala kila ka yi shekara biyar cikinta ko ya faɗa maka ko ka ji wata ƙa'ida ta karatu wadda in ka riƙe ta to za ka ɗabbaka wasu hukunce-hukunce da dama shi karatu malami yana yin sane based on abin da yake karantawa na littafi sabanin shi kuma kila an zauna ana tahaddus ana hira to wannan yayaye ne a faɗi kaza a faɗi kaza a faɗi kaza eh to amma ya zan jahilai ne kake zama da su to gaskiya akwai matsala za ka yi ta kusakurai ana cewa Allahu akbar eh ba mai gyarawa sai ka gani eh to shi yasa ya ce maka na kawo abu kaɗan ban kawo saura ba to in kana son ka san sauran ya ce fashab ka lizimci zama da zawul hijir ma abuta karatu kaga kuskure ka zauna da jahili to wannan shi ne zan za mu kwana wani sati sai mu tashi babul munada al-mufradil alami binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alaikum salam.